kitabu tauhid na shekul mujaddid muhammad ibn abdul wahab wancan satin malam ya karantar da mu akan cewa bauta ma Allah madaukakin sarki a wajen kabarin wani bawa salihi ko da ba a bauta mashi ba akwai kaushin lafazi da kaushin azaba daga Allah madaukakin sarki da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babin mu na yau yana da alaka da babi na wancan satin shi ma bayani ne cewa rukon guraren da salihan bayi suka tashi yana mai da su tamkar mutum mutumi ne ko gumaka da ake bauta ma a bayan Allah maɗaukakin sarki ya ce babu ma ja a annal gulu wa fi ƙuburi salihi wuce gona da iri a ƙaburburan salihan bayi yusayyiru ha awsana yana mai da su gumaka tu'badu min dunillahi da ake bauta ma koma bayan Allah madaukakin sarki rawa malik fil muwatta imam malik ya rawaito wani hadisi a cikin muwatta hadisi ne mursal wanda yake cikin muwatta din amma dai ahmad ibn hanbal ya rawaito shi da isnadi kuma malamai sun ce hadisi ne hasan kuma duka rafazin hadisin ko da ma'anarsu duka iri ɗaya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah tsira da mutum tabbata a gare shi ya ce اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا yace Allahumma la taj'al qabri Allah ina roƙonka kar ka mai da kabarina wasanan yu'bad wani wuri da za a ke bauta da zaman to kamar wani abun bauta da za a rinka yin bauta a gurin wani addu'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko neman tsari daga Allah maɗaukakin sarki la ta ji alkabari wata na yu'ubat yana daga cikin addu'o'in da aka amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda aka sanya kabarin a hannun mutanen da in dai ba kaddara ubangiji ba har a tashi ba za a samu wannan dama din ba har a tashi alkiyama Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad ishtadda ghadabullahi fishin Allah yayi tsanani ala qaumin akan mutanen da suke ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida sun bai da kaburburan annabawansu kamar masallatai ma'ana duk mutanen da suka mai da kaburburan annabawa a matsayin masallaci gurin da za a ke bauta gurin da za a ke neman kusancin Allah saboda annabawa na kwance a gurin to Allah yana tsananin fushi da irin waɗannan al'umma din a dalilin kar a yi fushi da al'umar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne addu'ar manzan Allah kada ka mai da kabari na nima gurin da za a bauta mashi. Wani bin jaririn bi sanadihi an Sufyan an Mansur an Mujahid, shi kuma wani asar ne daga Mujahid, ya ce a fara'aitun mulata wani uzza, faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake faɗi a cikin suratun Najmi, a fara'aitun mulata wani uzza, ku bani labari dangane da allata da kuma al'uzza ƙala sai yake cewa kana ya luttu lahumus sawiƙa famata fa'akafu ala ƙabrihi ya ce shi lata wani mutum ne da aka yi a zamanin jahiliya ya luttu lahumus sawiƙa inda yake cakuɗa musu wani abinci da ake kira a sawiƙ asalin shi alkama ce ake niƙa garinta a haɗa ta da zuma shi ne abincin da balarabe yake kira asawi na sha bayaninsa nake cewa ya fi kama da alkaki a gurin bahaushe bambanci shi alkaki soya shi ake a mai sannan kuma sai a zama masa ruwan zuma ɗin shi kuma asalin alkamar ce ake haɗa ta tun tana ɗanya ko a kwaɓe ake haɗawa da zuma ƙarahin yadda ake sarrafa ne ba sai da ake yin shi a hausance ba amma dai haɗin alkama ne da zuma to wannan kwaɓin shi ne wannan abin da yake wa mutanen maka da baki da suka zo aikin hajji inda ce layoluttu lahumus sawika famata wannan aikin yake yi shekara da shekaru sai Allah madaukakin sarki ya masa rasuwa to su kuma ganin yadda yayi hidima ga addini ya kashe dukiya ya ciyar sai mutane suka dinga zuwa gindin kabarin shi neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki suna ga wannan wani mutum ne na musamman yayi hidima ya yi gubajinta ga addini da haka sai suka rika ziyartar kabari suna tsammanin in sun roƙi Allah a gurin wannan kabari Allah madaukakin sarki zai yadda da su ko zuwan su gurin kabarin zai kusantar da su zuwa ga Allah madaukakin sarki wa kaza qala abul jawza haka nan wani malami da ake kira abul jawza ya rawaito an ibn abbas daga Abdullah dan abbas kana yaluttu sawiqa lil hajj al'adarsa shine yana hadin sawiq ka iya cewa alkaki ga mahajjata yadda yanzu larabawa suke yin sabin a hada shinkafa da kaza musamman a lokacin ramadana a bawa mutane to su ma tun wancan lokacin shine abinci mai tsada haka ake hadawa a rika bawa alhazai kana yaluttu sawiq alhajj haka nan wa an ibn abbas ko kuma basara akan shi Allah ta din me yasa aka sa masa Allah ta asalin sunan namiji ne amma mai aiki yana kwaba alkama da zuma ya ba alhazai a lokacin aikin hajji wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama za'iratil quburi me wayan da Allah ta shi la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za'iratul qubur hadisin na abdullahi dan abba zai kita manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya tsine wa mata masu ziyarar kaburbura wal muttakhidina alaiha al masajid da wanda suke yin masallaci a cikin makabarta wasuraja da kuma waɗanda suke kunna mata fitulu duka waɗannan ayyukan guda uku allah ya tsine mata masu ziyartar makabarta masu mai da makabarta masallaci ko su gina masallaci da masu kuma kunna fitulu a cikin makabarta waɗannan duka Allah ya tsine musu albarka rawahu ahlus sunan ma'abota sunan duka sun rawaito wannan hadisi sai da shi ma malamai sun ce hadisi ne da'ifi amma dai ingantaccen hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine la'ana Allahu zawwaratul qubur mata masu yawan ziyartar makabarta da sigatul mubalaga yawan ziyartar makabarta to Allah madaukakin sarki ya tsine musu albarka amma dan ziyara daya biyu lokaci zuwa lokaci wannan mata suna da damar da za su hadisi da muke ta kafa hujja da shi matar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganta a makabarta akan kabarin danta tana kuka manzon Allah ya ce ki hakuri a saboda dalilin kukan da take bai mata cewa ba baki san ba cewa mata ba sa zuwa masallaci baki san an haramta wa mata zuwa makabarta ba nake so in ce duk babu wannan magana hakurin da ya bata akan kuka da take akan rashin ɗanta na duk baya halatta tun da yanzu sola ita ma tana matsayin fitila ce eh illa iyaka kawai ya danganta da menene dalilin sawa yanzu ita waccan an kunna fitilu ne a cikin masallaci a cikin makabarta an kunna ne kawai saboda a haskaka makabarta din ko kuma saboda wani matsayi ko alfarma wanda yake cikin makabarta din wata ilmi yanzu kuma 'yan tsafe-tsafe da 'yan sihiri da 'yan asiri sun yi yawa sai aka kunna fitilu ta yadda zai hana musu zuwa wannan guri ɗin watakil hadafin ya bambanta kuma watakil wanda za a sa dan wanda zai shiga makabarta watakil hasken zai fi badawa ne a waje ba a cikin kaburbura ɗin ba kuma sannan koda da irin wannan ma'ana ɗin in dai fitila ce mai tashin wuta to ita ma haramun ne ba za a iya sata ba amma fitila da ba ta ba da haske ba zafi a cikinta idan da dalili ko da larurar da za ta ba da haka za a iya yi amma in dai mai fidda wuta ce bakin wuta to haramun ne ba za a kunna ta a cikin makabarta ba wallahu ta'ala a'lam na lantarki za a iya sawa amma idan larura ta haifar da haka wal mutakhilina alaiha al masajid wa suraj yace rawahu ahlus sunan waɗannan su ne hadisai guda hudu da malam ya kafa hujja da su cewa in an mai da kaburburan annabawa wuraren ibada to wannan gurin yakan zamanto kamar wani gunki ne ko mutum mutumi da ake ko botawa kuma bayan Allah madaukakin sarki hadisi na farko wanda malam ya kawo da ifi ne amma dai yana da shahid da ya taimake shi sai kuma yadda aka samu asalin Allata wal Uzza wa Manata Salisatal Ukhra ya aka aka samu allata daga aiki na alkhairi da aiki sai mutane suka ɗauki mai wannan aikin na musamman ne a wajen Allah sai suke ziyartar makabartar shi daga ziyartar kabari kuma sai ya zamanto wani Allah da aka zamanto ana bauta mashi har Qurayshawa suke ganin ba za su iya barin su a matsayin alloli ba ko madadin kabarinsa ma sai aka sassaka hotonsa aka kawo shi hajjikin ɗakin Allah maɗaukakin sarki aka aji sai kuma tsinuwar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce yayi da masu ziyartar makabarta da masu ginin masallaci wannan kuma ginin masallaci a makabarta ya inganta daga hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa cewa haramun ne ko da sallah ce ma ba tare da an gina masallacin ba wani haramun ne a tsarin addinin musulunci haka sunna kutilawa da za ta zamanto a ci balbal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani a yi rakiyar gawa da fitilar da take wutarta tana tashi dan haka haramun ne duk abin da zai tada wuta a kashi kusa da makabarta yasa Allah ya saka wannan uwa da alkhairi ya tambaye yake ta in suka zo aikin makabarta in suka tara ciyayi suna cinna musu wuta sai wani ya musu ishara da bai tambaye na ce gaskiya haramun ne duk yadda ciyawa ta yawa a masallaci ba za a tattara ta a balbala muta wuta ba a cikin makabarta saboda wanda yake kwance a gurin babban abin da yake fata Allah ya raba shi da wannan wutar kuma sai ka zo ka balbala masa yana kwance duk da hukuncin duniya yana bambanta da hukuncin lahira amma akwai wani abu da ake kiran shi tafa'ul fata nagari to nesanta wuta da su ya fi kamar masu fatan samun rahamar Allah madaukakin sarki akan tahowa da wannan wuta din shi yasa yanzu mutum zai je makabartarsa za a kwantar da shi kuma sai kuka kunna a ci balbal yanzu kamar wani tunani kuke kun taho da makamahin ma da za a fara rurawa a kona shi Allah madaukakin sarki yake yi Allah ya tsare mu malaka fihi masail wannan babin akwai matsaloli da za a fahimta al'ula matsala ta farko tafsirul awsan mun samu bayani akan me ake kira al-awsan wasan shi ne asalin galibin ba sai ya zama to gunki ba fa ba sai an ga mutum mutumin abin ba kawai guri ko bigire na iya zama mutum mutumi yanzu wannan masallacin masallaci aka gina shi amma idan da za a samu wani dalili to zai iya zamantowa kuma gurin ya zamanto kamar mutum mutumi ko ya zamanto wasali a ce wannan inda wani yake zama a ce wani bawan Allah ne salihi ya samu ta husumiya ko ta ginshiki yake zama a gindinta Allah ya kiyaye sai Allah ya wannan mutumar rasuwa sai mutane su dauka in suna da ibada sai sun zo daidai wannan gurin da yake zama suka yi sallah sannan za ta karbu ko in ka zo gurin ka faɗi ibadar ka za a karba to nan gurin zai iya zamantowa wasai shi asalin gurin ba ya zamanto haramun ba amma ayyukan mutane suna iya jirkita shi ya dawo gunki ko abin da ake bauta ma koma bayan Allah madaukakin sarki asaniyatu matsala ta biyu tafsirul ibada an mana bayanin irin ibadar da waɗannan mutanen suke asali gurin kabarinsa suke zuwa sai su roƙi Allah a gurin kabarin amma da yake an samu bacin ilimi sai Allah ya ɗauki wannan abin da suke bautawa ɗin ko ibadar da suke a gurin ibada ce ga wani Allah maɗaukakin sarki asalisatu matsala ta uku annahu sallallahu alaihi wa sallama lam yasta'iz illa mimma yakhafu wuqu'ahu malam yake cewa tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai nemi tsari ba da cewa Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad yace bai nemi tsari ba illa min ma yakhafu qu'ahu sai ga abin da yake tsoron faruwar shi an sanar da shi yana ji cewa a ƙarshen rayuwa mutane za su koma ga wata kaburbura to sai yake addu'a ko da mutane za su bauta wa kaburbura Allah ka tsare kabarina kar a yi bauta a gurin kabari na arrabi'a qarabuhu bi hadha ittikhadha qubur al-anbiya'i masajida gwamayawar da yayi tsakanin kabarin shi da sauran kaburburan annabawa yadda aka bauta wa sauran kaburburan annabawa ya zamanto shirka ce ga Allah to shi ma yana nufi fa inda za a je kabarin shi ayi masa aikin da ake yi ma Allah madaukakin sarki to shi ba wannan gurin ya zama to bauta ce ta wani Allah madaukakin sarki al-khamisatu matsala ta biyar zikiru shiddatil ghadabi min Allah an ambata mana tsananin fihin Allah madaukakin sarki akan din me so yayi bautar Allah a kaburbura ko inda kabarin waɗansu salihan bayi suke akwai tsananin azaba daga Allah madaukakin sarki as-sadisatu matsala ta hida wa hiya min ahammiha ita ce mafi muhimmancin matsala a cikin wannan babin ma'arifatu sifati ibadatin lata allati hiya min aktharil awsani shine mun samu siffar ibadar da ake malata wanda yake ita ce mafi girman ko mafi yawan gumakan da aka bauta wa kuma bayan Allah madaukakin sarki kusan duk jaziratul arabiya sun yi bautar ta tunda kowannen su yana zuwa maka da niyyar aikin haji irin ta jahiliya tunda ana aikin haji tun a zamanin annabi ibrahim alaihi salam kuma tun daga na laraba ba su daina ziyarar ɗakin allah maɗaukakin sarki ba da haka to duk wanda ya zo a bayan ilimi ya bata ya taɓa bauta wannan gunki amma menene asalin mai gunkin ko asalin shi gumakan gunkin asalinsa mutumin arziki ne da ya balantiya yake ciyar da dukiyar shi don a taimaka wa baƙi da suka zo aikin haji ko ziyartar ɗakin Allah maɗaukakin sarki amma duk da haka Allah sai ya sako sunanta a jerin gumakan da bai yarda da su ba asabi'atu ma'arifatu annahu qabru rajulin salih a wannan babin ne muka fahimci shi lata kabari ne na bawan Allah na ƙwarai asamina annahu ismu sahibul qabr shi lata suna ne na wanda yake cikin kabari din wa zikru ma'ana tasmiya kuma an ambata mana menene dalilin da yasa aka kira wannan kabarin da wanda ke cikin kabarin da suna lata atasi'atu la'anuhu zawaratul quburi a wannan babin mun tsinci cewa mata masu ziyartar makabarta Allah ya tsine musu albarka amma dai still muna ta bayani ko mata masu yawan ziyartar makabarta ko da yaushe kamar yadda maza suke zuwa haka suke zuwa to wannan matar tsinaniya ce amma mai zuwa lokaci zuwa lokaci ko bukata ta karantarwa idan ta taso wannan malamai suna ganin insha Allah ba ta cikin wannan tsinuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'asharatu matsala ta goma la'anuhu man asrajaha tsinuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga duk wanda ya kunna a ci balbal ko jiniya a cikin masallaci wuta dai da za a gabar balinta ta tashi to maza Allah ya tsine wanda yake irin wannan a cikin masallatai Allah madaukakin sarki ba mu kariya Allah ya tsare mu na'am na'am duk baya halatta musamman mata eh mata masu zuwa makabarta sati sati a za su higo cikin zawarat yanzu ba mamaki a cikin maza akwai wanda ya wata biyu bai zai makabarta ba to kuma a samu mace a wannan wata bin ta je sau takwas ya kake so ka ce mata ai ta yayi yawa yayi yawa mace a shekara ta je makabarta sau ɗaya ko sau biyu iya yawan da za a iya samu wata kuma a rayuwa ta kare wuce masa uku wannan shine kabarin babanki wannan shine kabarin ɗanki na ita ce makabartar garinku ba shi kenan ba ga yadda ake binnewa in aka samu mutum a ɗan wannan sukurutun sai kiyama ta tahi yanzu ka zo ai wa'azi ne kai mata wannan babu laifi irin wannan amma a ce duk sati ta je akwai matsala baya halatta wallahu ta'ala a'lam Allah ya samu dace abin na eh haka ne malai yana cewa yanzu duk abin da ake da bukata a media ma za a iya ganin hoton sai da ko ta ka'ida da malamai suke cewa ko kuma larama suke cewa wai laysa al-khabaru kal mu'ayana ko labari bai kai gani ga ido ba yadda mai kyamara ya dauko to iya abin da ya gani ya dauko sun ce shi mai kallo yana gani ne da idan mai kyamara iya abin da mai kyamara ya kalla ne iya abin da zaka kalla amma wanda ya zo daidai lokacin da kake kallon nan zaka iya kallon nan wanda shi mai kyamara ba lalle bane kallo wannan lokaci din kuma sannan lokacin da ake siffata wani abu na makabarta idan mai kyamarar bai dauka ba to ba za ka gani ba eh wallahu ta'ala a'lam wa alaikum assalam eh amfanin sa shine zai tsorata su ai ana magana kabari ne ba su san shi ba ana maganar wuta ba su santa ba amma ta ga wannan iyaka ramun ta ga wannan tsududu din ta gama da kyar za ta hige barazana ta juya wata in ta dawo Allah za ta higa ta yin ta mallam na ga kamar kada daga hannu na'am baraka na'am ƙwarar da gaske shi shi ilimi babu wani ilimi da bai da amfani kuma ga kowa yanzu da za ka san za ka mai wake wani abu wanda ya fi kowa ilimin sanin jinin al'ada namiji ne za ka yadda da wannan akwai mata a bayan masallaci na muna karatu tare da su in matsalar jinin haila ta taso yadda su tsatsara ka in ka rike sun fita in baka rike ba ana cikin matsala kaga mu da alaka da jinin al'ada to amma dole wani lokacin ilimin da ba naka ba ma kana buƙatar shi saboda kai wata za a iya buƙatar ilimin a gurin wata ilban mamaki wata tana da ilimin tana gida amma sai abu ana rikici wata kil ƴaƴanta suna magana akan kabari kaza da kaza da wai ta ba isu ilimi a'a kaza ake ayi kaza in an yi kaza kaza ake wannan ilimin yana zamantowa ado shi ba ilimin da bai da amfani musamman ilimin da za a wa mutum matahiya akan jin tsoron Allah da komawa lahira yana da amfani ko a gurin mutane wallahu ta'ala ala Allah ya sa mu dace na'am a'a za a yi aikin gayya a makabarta mata su je su yi meto babu abin da za su kawai idan su je kawai su ba da taimakon kuɗi amma ba halatta na? dace to su matan? na a shi ɗan ci a ba al'akari da shi ina za kowane jagwalgwalo za ka iya gani a gurin shi ba al'akari da shi na'am na'am na'am Mm. Mm. Mm. Eh. Na? Na. A wani ita hanya ta bi. A masallacin manzo Allah ma an yi hanya ai. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. A masallacin manzo Allah ma an yi hanya. da wannan kofar da wannan kofar tana hada unguwa da unguwa sai aka ce mai janaba ba a yadda shigo masallaci ba sai dai idan kawai wucewa ce zai sarar tun da daga nan unguwar ba zai iya zuwa ba na unguwar ya biyo ta kofar masallaci sai aka ce ya zo ya bi da wuce so idan makabarta ta ya aka yi mata hanya yanzu kai hanya ta bi ba makabarta ta shiga ba ko ba hanya ba ka bi eh a yanzu matan yanzu gaskiya masu ƙarfi ne wallahi ai ma Allah Trump ya taba cewa fa matan da ba sa iya yanka rago amma matan yanzu mazajin su suke yankawa ba iri dai bane ba wallahi da ba su iya baikawa da kaza da ba su iya ba amma za ta dutse namiji da sa masa wuka kuma ta je kotu ta ɗauki lauya ta yi furi ta fara zaurci kai kasan shi abin da ne da shi dan shi abin da da shi ne fa duk wani abu na addini naku daban nasu daban so idan ana tattauna abubuwan da suka shafi addinin musulunci da mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam galibi mutane ba su fiye waye su ba saboda komai nasu daban ne Allah ya rufa mana asiri eh shi fa mutun mace fa da aurenta kuma aka ce za ta iya aure ba yana mutu ba da aurenta kuma aka ce za ta iya sake aure saboda in za ka yi mutu ba a tambayar mace kina da aure ko ba ki da aure kawai ta miki ko ta maka hikiyar haiku kuma gefe da mota goma sha biyu zan yi kwana uku a garin nan gida za mu kama ko otel ba ruwanka da tana da miji ko bata da miji haka ai ko mace da ta yi yawa Allah ruba a sai so ba na Allah ma da suke zaka kamar mu ai gaban da halatta da ai sallar gawa mata su yi wasu sallah eh sallar gawar su maza da mata ake amma abin da ya inganta a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana aje gawar ne a gida ko a masallaci mata su shigo su yi mata sallah a ɗaiɗaiku sannan aka fito ta waje maza ne suke mata sallah to amma su za a gan su maza a gaba maza mata su kamar addinin ne baya iwa da mata saboda kamar farautar zakatan mutane ake in babu mata za a iya barin addini da yawa abin da yake rike mutane a cikin shi an ci wannan wadatuwar matan a kusa da su eh duk wani abin duniya in wani abu ne haka ba moriya a duniya ba moriya a lahira ai ba za a yi ba to amma an ko baka more a lahira ba sana garin sun more a duniya ta yi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin Allah ya samu dace